الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو الحنيف tara ko goma ga watan rajab tara ga watan rajab shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da uku bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da goma ko goma ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta mun tsaya darasi na ɗari da biyu za mu tashi darasi na ɗari da uku a cikin wannan littafi mai albarka al'adabul mufrad inda muka tsaya a darasi na ɗari biyar da sha ɗaya hadisi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya daidai za mu tashi darasi na babi na ɗari biyar da sha biyu hadisi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ɗaya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya agaza mana malam ce babun idan ka taba zimmi ba sallama babun da yake magana akan idan wanda yake azzimmi kafirin amana yayi sallama yuraddu alaihi za a mayar masa sallama قال حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا حكم ابن المبارك قال حدثنا عباد يعني ابن عباد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان الهندي قال كتب أبو موسى إلى قال أبو موسى الأشعري يا ربوتاوا daga can ko daga shi ne bihikar ya rubuta a wani daga ce sallimu alaihi fi kitaba a cikin kitabi ya nema sallama a wasiƙa wakila lahu sai aka ce da shi a sallimu alaihi wa huwa kafir yanzu ka yi wa wancan daga cin sallama a takardar bayan ka san kafiri ne ɗalibi ce illahu ka taba ilayya fa sallama alayya yace ni ma da ya rubuto mu ayi mun sallama faraddatu alayhi fi sa na mai yarmar da jiyo da sallama saboda haka ga yana nuna idan kafiri yayi ma ahli kitabi yayi ma sallama za ka jiyar masa wannan abin da ya nuna kenan kai tsaye za mu zo mu ji nan gaba cewa wata hadisai da suke nuni akan cewa kar a yi musu mai hadisan suke nufi zai kawo wannan babukan kamar yadda ya bude da wannan babu la yabda wa ali bima bi salam to kaji dai babu kuma babu da yake magana akan cewa dan gaji an faɗa sai yace to kar ka fara musu da sallama to ali zumma zimma kar ka fara yi musu sallama kun ga can gurin shi ma ai ba shi ya fara sallaman ba sai da aka yi warsa nan yayi قال حدثنا عامر بن مالك قال حدثنا محمد بن اسحاق kaga in ka dauko wannan ayar ta cikin suratul zukhruf da Allah yake fasfan anhum wa qul to da zuwa aji Allah ya mutum ya ga fasfa anhum ka kawar musu da kai wa qul salam wai suka ce to ya zaka da wannan ayar an gane ko yau wai suka ce ai ba ana nufin gaisuwa a shine wato kawai ka kaurace musu shine abin da ake nufi idan mutara kake wal muhajara ba ana nufin ka faɗa da baki ba an gane ko yawa shi za a kace kaga akwai abu ma majal bayani su dai bin ajila shi duk wanda ya zo wucewa ta gabansa da kafiri da musulmi da ahalin kitabi babba ko karami yanayin wasu sallama domin bai fahimci ayar a matsayin yadda wasu suka fahimce ta ba an gane har sai da aka tambaye shi wato me yasa kake sai yake amara Allah bi yukai salam Allah ya ce mu rika yada sallama shi za muke yada ta an gane amma shi Abdullahi dan Mas'ud cewa yayi kar mutum yayi sallama in ba da larura ta addini ba an gane ko ta duniya wata wato maslahar duniya da ta lahira ita za ta sake wa kafiri sallama kun ji maganar shi abdullahi dan mas'ud na to to sai ce قال حدثنا احمد بن خالد قال حدثنا محمد بن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن مرثد يزيد ابن ابي حبيب عن مرثد يكما waye a gaba sai ce an abi basra al-gifari an karbo daga abi basra al-gifari an nabi sallallahu alaihi wa sallam kana daga nan jira da abin da Allah tabbata a garin da yake in ni raqibul gadar ila yahudi gobe zan hawa abun hawa da gurin wani da yahudi bala tabda'uhum bis-salam sai ce to kar kar ku fara musu da sallama fa idza sallamu alaikum faqulu wa alaikum idan yahuda suka fara muku sallama ku ce kuma haka assalamu alaikum ku ce wa alaikum wato an yau ku tafi ku kenan ko me kuka faɗa dai kuma haka shine na ai wannan wato maslaha tana ta gaji wayannan kafiran da suke zamanin annabi alaihi salatu wasallam da suke zagin musulmi wajen sallama za mu ji nan gaba yanzu ko ba ka da wani su wajen sun san ma'anonin da larabci amma ne yanzu ba san ma yadda za su lankwasa kalmar misali su zage ka da ita ba to ɗaya daga cikin hikimomin da malamai ne sa suka ce a wannan lokacin aka ce su rika mai musu da martani irin wannan kenan sai ko yanzu ba ka da wannan matsala haka da ita za mu zo mu ji nan gaba kamar yadda babukan suke ta fitowa daban-daban قال حدثنا ابن سلام سلام قال اخبرنا يحيى بن وابع عن ابن اسحاق مثله وزاد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم او تاز روايه في قال ده يا جيشي ده كننسا قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الكتاب لا تبدأوهم بالسلام su yahudu da nasara kar ku fara musu da sallama su ne ahlul kitab kaga mutlakan kenan shi ga albani da ya kawo a cikin littafin da yake cewa ai abin da a sayyul adab al mufrad da ya zo yayi yayi ya mata takriri sai ke cewa yana nufin bil idlaq yake ko ma a ina shine mutlakan sawa'un lakirahum fi turqi aw mazanna alaihim fi manazili haka albani yake mun hadu da su ne a hanya ko kuma akan a guraren su muka same su a zauri yake duk gaba ne hadisin ya shafi wannan wasaruhum ila abyati tariq kuma sai su zuwa ga mafi kuncin hanya a ga wannan hadisin ta kalle shi a zahiri yana nufin ko idan bai hudu ya jiwo yanzu kun ce ka jawo haka kuka kurosin sai ka bibi duk fadin hanyar da ka bibi ka ba ce ji ake ma ka san ba zaman lafiya ka ko ba haka ake nufi ba abin da ake nufi kar ka kaskantar da kanka a gaban bai hudu da kirista shine kawai aiki ya hada ku guri ɗaya to kar ka ɗauki kaskanci suna da wannan tafiyar masu wasa ba kai ba hudu sai a raina ta to abin da ake nufi kenan ba ana nufin ka yi rigima da su ba a karka karbi kaskanci aiki kuka je waye kaza daya duk abin da yake na wajibin ka kai sannan duk abin da waye cancanta a yi karka raina kanka a gurin kai kokari ka koya don suna da wannan suka ba ka iya kalawaci ka raina to abin da yake nufi kenan kawai karka karka karbi kaskanci a gaban su to shi ne abin ba wani ana nufin kabizi wannan haka ne ai ta ga za a gari jima ke duk wanda ya to kabizi je ba ya kama haɗe shi ba ka ake nufi ba da haka ne abu yake tsari shi ne ta karɓo wato karfe ita da kaskan musulun turmizi duk sun kawo wannan hadisi a cikin haka imamu sahawi shi ma a cikin wato littafin da miskilun asa sannan malamai suka ce sannan kada ya zo kamar yadda yanzu idan babban mutum ya taho limamin gorku ko sarki ko na abu ai za ka ga inda ya taho saboda girmama ai za ka kan kauce to shi ne shi ma ya shiga an fahimta da kyau ku abin nufi in ya taho yadda kake tafiya ka kawai yi tafiyar amma ka ga babban mutum ya zo ko ma yanzu wasu ne ma ka ganshi ai za ka race ya wuce ko in dai ba don wasu dai aka samu rashin tarbiyya da yanzu ba sa girmama manya ba misali kowa ya san tarbiyyar al'adar bahaushe cewa girmama na gaba banda musulunci da ya kuɗaitar da kai haka to wannan shi ne to sai yace babu man sallama ala zimmi ishara babu da yake magana akan wanda yayi wa wato akaburin amana sallama amma ta hanyar nuni ba ta hanyar sallamar ba hatta ga hannuwa قال حدثنا صدقه قال اخبرنا حفص بن زياد عن عاصم بن عمار عن ابراهيم عن القبه قال انما سلم عبد الله على الدهاقي تجاره yace wato abdullahi ibn umar kenan ya yi wa ya yi wa wato addahakin shi ne wato daga kai ya yi musu sallama isharatin ta hanyar nuni ibnu mas'ud kenan ko tunda bai faɗi suna ba to yayi musa sallama ta hanyar nuni isharatin ta hanyar daga hannu kawai قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة عن أنس قال مر يهودي يهودي على النبي صلى الله عليه وسلم وانا يهودي هذا وتكبع النبي عليه الصلاة والسلام فقال فيه السلام عليكم kun ga tutar larabci sai yake assalamu alaikum mutuwa ta tabbata a kan a wannan ai daji ne duk da mutuwan nan bai kowa zai mutu amma su ne mutu wai bakar addu'a ne Allah ya sa ku mutu da kowace hanya kaga ai assalamu alaikum kenan a fil habbati saudai tibawun min kulli da'in illa illa sama amma banda ne al-maut hadisin bukari to sai yake farar da ashabu salam sahabban sai suka ji da sallama fakala shi yake kala assalamu alaikum kun ji abin da yake cewa ya fi mutuwa tabbata a kan ba kaga yahudi ba ukhida yahudi aka kamo ka kawo shi babu ne lil majhul ba ukhida aka kamo shi ba aka da ya kama shi ba jaraba aka ce mai gaje sai ijirabi ya confession cewa cewa ya assalamu alaikum kana je ce rutu alaihi wa ta'ala abin da yake kuma yarma ku cewa alaikum ku ma haka shikenan iya wannan kawai ku ma haka shi da mutum ya sallama baka yi sai ka ce kai ma haka kuma me ya faɗa shi ma haka idan ka ce wa alaikumus salamu shi kana nufin Allah ya kire ka ba kana da amincin da ya roƙa ba ba irin ba shine shine kawai Allah ya sa wato ka shiga musulunci babu kai ban raddu ala ahli zimma babu da yake magana akan ya za ka biyo musu da sallama su kafiran amana ya ake biyo musu da sallama babu kala hadathana isma'il قال حدثني مالك انا عبد الله بن دينار انا عبد الله بن عمر انه قال عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo kira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce innal yahuda su yahudawa idza sallama alaikum ahadum idan ɗayan su ɗayan su wato ya muku sallama fa inna ma yaqulu to yana cewa ne assalamu alayka haka yake bada duk inda bai yi yazo ya ma sallama na wancan lokacin fa ba ne yanzu da ba su san ma me ma'anar sallama ba wancan da suke jin larabci da su ake na to shine yace fa inna ma yaqulu assalamu alayka idan suka yi ma sallama shi bai hude yana cewa mutuwa ta tabbata a kanka to sai annabi ya ce baqulu ku kuma ku cewa alaika ko alaika ko alaika ya tabbata an karanta muwatta za ga ya kawo wannan gurin kamar da imamu imamu nawawi ya ce biya alaika dace ko dai wa alaika ko kuma alaika in ka cire wawu ko ka tabbatar da wawu ba mu da matsala ko wannan biyan ba mu da shi gaskiya قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا الوليد بن ابي ثور الوليد بن ابي ثور بن عبد الله بن ابي ثور كده في امام ابو ابو زرع yana cewa munkarul hadith ne domin yana wahabi da yawa yana yawan wahabi shi ko abu hatim ko kuma muhammad bin abdullahi bin numayr cewa yi kazzabu kin ne makareci abu hatim kuma yace dattijo ne da yake rubuta ana wato yuktabu hadithu wa la yuhtaju ana rubuta hadisin sa amma ba ba a hujja ne shi wannan bawan Allah to to shi ne yake cewa an sima an ikrima an abi an ibn abbas kala ruddu salama ala man kana yahudiyya ku juyar da sallama ga duk wanda yake ba yahudi aure sananiyar ko ba na tsari kirista aw majusiyan ko ba magudi kun ga yanzu ya tsari zalika bi anna allah ya kuli bi saboda allah ya ce wa idza huyitum bi tahiyatin bin nakira da zarar an gaishe ku da wata gaisuwa kaga ba a ware musulmi ko kafiri ko kaza ko kaza ba fa ayyu bi ahsana minha to ku juyar da wanda ta fi da kyau shine mutum yace assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah ba yawwa ba ba assalamu alaikum yawwa ba shine ahsana min haba ko sannu a wa alaikum assalam wa rahmatullah shine ahsana min ha aure duwa ko kuma ka ce wa alaikum assalam an gane ko dai kai biye da ita ba a so mutum ya ma sallama ka gaza ba assalamu alaikum wa rahmatullah ka ce yawwa ko alaikum assalam kawai sai ka kara kai ma da alaikum assalam wa rahmatullah inda ya kai ka hattan idan ku yi ne kai ma sai ka dini assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai ya daga da aiki wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh domin ruddu mai da sallama wajibi ne juyarwa yin ta ne mustahabi in kai kana da lada an gane ko yawwa babu taslimi ala majlisin fihi almuslim wal mushrik to babu da yake magana akan cewa za ka yi sallama ko ya ake sallama ga majalisin da ko ma'aikatar da kaje ko gurin da kaje ka tarar da mix combination na musulmi da kafirai a gurin ko da musulmin nan shi kadai ne guda daya قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره أسامة بن زيد يا زنتر دشي cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam rakiba ala ibari wata rana annabi alaihi salatu wasallam ya hau kan jaki ala isafin ala qatifati an sa marsirdi da makin fudi da wannan likafa wanda makin fudin kuma sai zamto katiba mai laushi ne kamar yadda ake cewa katiba mai laushi wanda aka yi macuce da auduga fadakiya sai ya gaya ma yar gina ce kamar yadda yanzu kai ma za a ce an an nasarta ya zuwa fadak guri ne ai fadak ko gurin nan da gonar wato da ɗan shi a cikin ta zagin sa da yana wa bakar akai fadak guri ne to wannan katifar yan fadakiya ce kamar yadda za a ce yan kuntuwa yan jana yan indiya ko ɗan indiya to haka shi ma shi ne fadakiya domin tafiya daga madina idan aka ba za ka tafi zuwa gurin tafiya kwana biyu zuwa wannan falasin to shi ne yake cewa wa dafa usama bin zaid wara'ahu kadiba muna ta fadar waɗanda annabi yake goyawa alal akalli yanzu ka san sama da biyar wanda annabi ya goya a bayan abu hawa ko ba su kai ba duk ma bi wanda annabi ya goya annabi ya goya usama dan zaidi ya goya wa kuma eh a to za a sha wahala tunda naji kun fara inda inda eh mu'adh bin jabal cewa abdullahi bin umar a za a sha wuya gaskiya tunda naji kun fara inda inda tun yanzu wanda sun inda kuna irga sun bai shigo ma bayan wanda annabi ya goya a bayan abu hawa to sai yace anna abu sufyan nan ne ko oke na ga gurin to sai yace cewa wa gaba usama bin zaid wara'u ya goya Usama dan Zaid a bayansa ya udu Sa'ad bin Ubada dan su je su gaida Sa'ad dan Ubada bai da lafiya hatta mara bi majlisin fi Abdullahi bin Ubay bin Salul suna zuwa sai da suka wuce ta majalisin da dan Salul na zaune a gurin ra'asul munafiqina shugaban munafikan duk duniya وذلك قبل أن يسلم عدو الله a lokacin wato kafin ya musulunta ne yana wato aduwun lahi yana makiyin Allah bai za su majalis akhlaqun kawai yana zuwa majalisin sai ga ta kudi ɗaya ne ya ci an wato miski a ta kuɗa ake dawa min al muslimi da wal mushriki musulmai da mushrikai ne a zaune a gurin wa abadan da hausan hadda masu bautar gumaka sallama alaihi kuma ya musu sallama me yasa a wuna ku eh to akwai akwai magana a nan bari maga gaskiya abdullahi shine daidai kafin abdullahi ya musulunta wanne kenan ɗansa eh kafin ɗansa ismin shi ma yana gurin a zaune eh abdullahi bin abdullahi bin ubay bin salul ai shi ma sunansa kenan abdullahi bin abdullahi bin ubay bin salul amma ka ga idan ka kalli wannan shine yana da kai kabula an yi ma aduwul la idan da shi ake ai lokacin yana aduwul la idan ba cin karo a lokacin a muhibbul la ne a aduwul la ne babu cin karo saboda haka hujjar da ta zo da wannan da wannan ka haka yasa ake cewa ba a gane kuskura hadisi sai an hada durukul hadisi ba za ka iya gano kai tsaye ba yayi saboda haka daidai ne ba kuma an kara wasu sai da zan duba gaba ɗaya in gama mai suke gwamawa wannan shi ne to amma dan kasa gashi nan da ya zo shi wajen takribi mala albani sai tabbatar da asasa cewa abdullahi asasa ba babu sun karo babu to fa sallama alai ba Allah ya yi musu sallama za a yi addu'a ma'aikatan ku kaje kai sallama ko da musulmi ɗaya ne kai sallama ya halatta babu kai ba na muna nan tafi ai ji dadin adabu da mubarak su wannan adabin sai ya zo kan ji dadin adabu da mubarak kenan Allah da bai zai koya ba duk abin da kaji ana faɗa zai zo kansa eh babu kai fa yutabu ila ahlil kitab babin da yake magana ya in za ka rubuta wasiƙa ga kiristoci ko yahudawa ya za ka rubuta wasiƙa formal ce ko informal ko ma dai wace ce ya za ka rubuta ala dasara abu yaman ala أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أبو سفيان ابن حرب كما mun san ya musulunta lokacin da aka yi fatahu makka ya haɗu da annabi alaihi salatu wa salam akan hanya ne kafin annabi ya shiga makka to shi ne annabi ya ce to man da kala dari man da kala dari fa huwa amin saboda annabi alaihi salatu wa salam kafin hijira idan aka cutar da shi a makka gidan Abu Sufyan yake shiga gidan sa yake shiga tun kafin nan kamar yadda Musayi mahaifinsa Ibn Musayi yake faɗa an gane ku yawwa ya kuma rasu ne a shekara ta talatin da hudu bayan hijira shi shi abu sufiyan to me ya faru sai yace arsala ilayhi rakil malik rum wato hirakil a ana abu sufiyan ibn arbin arsala ilayhi hirakal malik rum wato hirakal sarkin rumawa da ba kun san mun ja bana cewa hirakal sarkin ne da hirakal da fir'auna da kisra ko kamar da ake cewa sarkin barno ko shehu barnagari lami dan adamawa sarkin kano ai da sarkin ne ko to haka za ka ga fir'auna fir'auna ba ai kaga sarkin ne shi ma da sunansa daban najashi to shi ma haka yake shi da wannan irakin din to sai ce ya aika masa da sarki ruba ya aika ya aika masa da ya aika masa sun da hadi kitabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam allazi arsala bihi ma adiyatul kalbi sannan wato sai sai a kawo masa wannan wasiƙar da annabi alaihi salatu wasallam ya tura diyatul kalbi ya kai a kawo masa wannan wasiƙar ko annabi alaihi salatu wasallam ya tura diyatul kalbi zuwa ga Herakl abin da yasa aka tura shi malamai suka ce saboda a lokacin ko wasiƙa ka aika dan aike kai in suka ga wanda aka aiko ba kyakkyawa bane sai su sai su koro shi to din ya kalli kyakkyawan sahabi dan malaika jibril shi ta yake zuwa a tabar da ya zo kamar sau uku zuwa hudu shigar da malaika jibril ya taɓa yi a tura ta diyatul kalli sau uku ne ko hudu malai sun fita biya akan da hudu ne ma kawai ya taba zuwa a wannan surar ta ta babban sahabi ne yana cikin mutawawan sahabbai kamar yadda na faɗa dan a tayin nan da Allah yake aula wa lin fardu ilaiha wasu ba da yake suka yi akan da ta sauka ko wasu ne suka tafi kallon fuskar akwai masu faɗa wannan da kallon fuskar da yake da kalli wato suka tafi shine yake cewa aula wa lin fardu ilaiha wa taraku ka qa'ima amma kaga an sai ruwaya ta nuna cewa ayayi ne suka zo ko to wasu suka ce ana ayar muhaddisi to shine dihiyatul kalbi ila azimi busra zuwa ga sarkin busra bada ba hu ila hiraklat fakara hu yana zuwa sai ba hiraklat shi kuma ya karanta bai zabi bismillahir rahmanir rahim wa alli jayi sai da ya rubuta bismillahir rahmanir rahim kuma wazikan nan wala kai ba arna min muhammad abdullahi wa rasuli wannan wasikar na turo da ni daga muhammad abdullahi kuma bawan Allah kuma manzon sa ilahi rasul zuwa ga rasul azim rum wato shugaban rumawa ana cewa azim rum shugaban rumawa ji ai amiruha wal hakimu alaiha ko ko wal hakimu biha domin a lokacin ba a cewa malikin rum iya musulmi ne ake wato a gaya wa malik su kuma je dai a faɗi wani sunan da yake salamun alama ni da ba a guda kaji aminci ya tabbata ga wanda ya bi shari'a shine salamun alama an yaslim min al'adabi man yattabi al-huda abin da suke nufi duk wanda ya bi shari'a to zai kubuta daga azaba wanda bai yi dawa ba ba zai kuma da ba amma ba'du bayan haka bai ni a yahuka bi ayatul islam ina kira ka zuwa ga kira na musulunci in ai da awajin islam ajlin taslam ka musulunci ka mi kauya sai ka kuma da ka musulunci sai ka kuma da shine ajlin taslam yutika Allahu ajraka marratayn Allah zai baka ladan ka ninki biyu fa inda wallahi dan ka juya baya ko kaki fa inna alayka ismun ismul arisiyin to kana da laifin waɗanda ba su ba addini ba al-arisiyin su ne ahlul kitabi yahudi da sauran sai Allah yake ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawain bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah فإن تولوا فقولوا شهدوا بأن مسلمون يا كما أبو طالب تابي يهود النصارى تعالوا فتو إلى كلمة zuwa ga wata kalma wanda take tsawayin bainana wa bainakum za ta daidaita tsakanin mu da ku da mutum ya shiga musulunci me bambancin kalmi duk da yake sai dai kawai a bambancin imani amma maganar cewa musulmi ko kafiri duk musulmi ne wataƙila ma wata falalar za a magana zai aura ka domin shi in zai mutu yanzu bai da zunubi kai ku kiriya ma ya tafi dogo ko ba ka wani domin shi yana cikin faulai kai badilin lahu sai yi aje ma hasana za a yi tabdili to zai ce ne Allah na abu da illallah cewa za abin da zai da ya zuta mu tsakanin mu da ku shine kada mu bauta wa kowa sai Allah wala nushrika bihi shay'a sannan kada mu tarayya da shi da wani abu wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada tashin mu yarki tashi a matsayin alloli ba Allah ba sai yake ba in ta wallau in kuka juya baya kuka ki ba kulu to ku ce ishadu ku ce da bi anna muslimu mu musulmai ne ba mu yarda da abin da kuka zo da shi ba kenan magana na'am to kaga wannan shi ma ya fito da abubuwa karara kawai ana zo a baka salo ne to ake musulmi ya zama waye ya san hanyar da zai bi ya ja hankalin wanda ba musulmi zai musulunta ya zauna kuma da shi lafiya shikenan amma kada dadin zama ya sa sauka daga tsarin addinin ka koma nasa shi ne abin da wasu musulmin yan boko aƙida suke yi yanzu sai suke wai sai ka sauka daga tsarin musulunci ka bi wannan ba haka musulunci ya koyar da kai ba koyan daɗi ana kawai sai su zo ma da wannan abu saboda suna ma'aikata daya ko suna kaza a ba ce ka musguna man ba amma ba ce ka sauka da daga naka tsarin kamar yadda ba zai yi ka sallah azhar ba in kai magana zai ce shi kirista ne ko ba haka bane to haka kai ma ba zai zo da wani abu da ya saba addinin ka kai sai ka ce kai ma addinin ka bai dade shi ba ya ciki ni musulmi ne fa qulu bi adudi anna muslimun ka duba yadda Allah yake faɗa kalmomin ka gaya musu cewa ku ce da ni ba musulmi ne ba wani da an je guri kaza ku ku yi domin addinin ku ya ba ku dama ni ku rabe ba ni dama ba shikenan amma wai yan yan intafe ta karfin tsiyaje sun nuna mutane musulmi ba su waye ba abinda ake so kowa ka yi da wa dole su dihilu fa yudihilu sai ka Allah ya ta bayanin lana amaluna wa lakum a'malukum lakum dinukum waliy din sai ku goge ta in aka goge wannan ayoyi to sai mu yadda mu narke mu zama kiristoci amma in ko ba haka ba duk abin da suka kawo bai daidai da addini na wato ba zan ba ba sai kai tashin hankali da yake ba amma kaza ne yadda zai bi ka sallah ba ku je ku yi sallah azhar in dai ku wannan an karaje in azhar zai zo bi ka azhar ku ga lallaci ba zai gaya ma a shi addinin da tuta aka ce ji misali ko toci yake zuwa baka hana shi wato kai ma kai ana kana amma abin ta kai shi wasu da suke ganin wai wayi wayi da boko lallai abin da kiristoci suka zo da yi sai mun narke mun hakura da namu mun guna wannan ba haka addini ya koyar da mu gaskiya Allah ya dace da to wannan shine babu da idan kala ahlul kitab assalamu alaikum sai kuma dama da kalma babu da yake magana wai idan ahlul kitab suka ce mutuwa da tabbata a kan kala hadathana muhammad bin sallam kala akbarana muhallid kala akbarana ibn ibn jirai kala akbarani abu zubair annahu sami'a jabiran yaqul sallama nasu min al-yahudi ala nabi sallallahu alaihi wasallam wasu mutane daga cikin yahudawa sun sun yi sallama ga annabi alaihi salatu wasalam fa kalu ji ce ce assalamu alaikum qala wa alaikum mutuwa ta tabbata akan ku yace ku ba haka fa kala ka ya radiyallahu anha wa gadibat kana ya tace fiki ya kama sai fiki ta fusata alam tasma ma qalu ya rasulullah baka ji me suka ce ba kale bala'i ce naji kaji ta bitu naji mana faraddatu alaihi ni ma na mai mutu nujabu alaihi wala yajabuna alaina wato Allah zai amsa abin da muka faɗa a kansa amma Allah ba zai amsa abin da suka faɗa a kanmu ba shine hijabu alaihi wala hijabu la alaina akhrajahu muslim da to bina kaga bina ya zamto alaina ita ce bu zama daidai gaskiya tunda alaina kaga muguwar addu'a kenan amma bina ai mai kyau kenan hijabu la alaina ta bu zama daidai duk da cewa mala albani ya kawo ya ce akwai ruwa da ta zo da dina ɗauke ta ma an gane cewa fil asli dina wa tasihu min sahih muslim wa kaza aidan ta albani fi sahih al adab al mufrad saboda haka dinda ruwa ba da ji amma ba wuce kyawa addu'a suke nufi ba babu yuqtaru an bi kitabi fi tariqi ila abiyaha ya kuma dawo mali da abun waye ba babi sosai cewa za a musguna mun kuma fadi me ake nufi za a musguna wa ahlul kitabi zuwa ga mafi kuncin hanya a ba su sa ta قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سهل عن ابي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا لقيتم المشركين في الطريق ان كوكا حدي da mushrikai a hanya ko gurin aiki fala tabda'uhum bisalam kar ku fara yi musu sallama wasaru bila abiyatiha kuma ce su zuwa ga mafi kuncin da muka ji ba haka a zahirin ta ake nufi ba ba to ake in ka ga mai hude ka je kawai gurin aikin kuɗi da kaje ka shaki ba wallahi ko rasa za a yi mutunci ba haka yake nufi ba abin da yake nufi shine kawai karka karbi kaskanci a gurin wanda ba musulmi ba wannan shine gaba ɗaya magana karka yadda ka kaskantar da kanka ka nuna kai wulaƙantacce ne a gurin wanda ba musulmi ba wanda ake nufi in ka duba jarohin da malamai suke za ga shi ake nufi yawwa sannan mun yi bayani akan hanyar shi ba idan hanyar ce ta haɗa ku kar ka nuna kaskanci wajen kamar ne a bango don ya wuce kawai a yadda ya nuna yana da freedom kai ba ka nuna kana da freedom shi ne abin da yake nufi yawwa babun kaifa ya da'ud zilli babun da yake magana akan ya za a kira الذل أهل الكتاب قال حدثنا سعيد بن سليد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عاصم بن حكم نعم أنه سمع يحيى بن أبي عمرو الشيباني وأن يا رسول شكرا تتمانين دا بير باين هجرة amma wasu malamai suna cewa ko ke ya rasa shekara ɗan ne biyu ke ɗari da arba'in da takwas yana da shekara tamanin da biyar a duniya shi wannan bawan Allah ana abi daga mahaifinsa wanda ibn Hibban ya ambace shi a cikin kitaki jari'ai yana cikin manya-manyan bayin Allah cikin jari'ai wanda suke masu gaskiyar magana an uku ba ibn Hajar al-Juhani annahu ma bi rajulin wato hay'atu wa hay'atu muslim ya zo wucewa ta gurin wani in ka je ki gasa ka dauka gidan musulmi ce kaga akwai gidan da za ta wannan ce ka je da shiga arna kai sai ka dauka musulmi ne kamar yadda yanzu an nan nan nan kudu suke nan arewa an nan arewa za ka ga mutum ya zo ya yi shiga ko ba ku ganin ya yi shiga wani ma za ka je in ka je za ka ji sunan irin su tanko su gambo duk a ba ne sosai kuwa akwai jirginan su da za ka zo irin su adamawa din nan jirgin an gane din ka je dukkan bi to a sanan zaman garba ka za akwai za ka je ka ga bahaushe da nan da bukar ta wannan ya ke ce wanda kankaran sun sa akan zare yadda ya ga babban riga amma an ne in ba ga za ka ji sunan sa Adamu domin yana cikin sunan da cikin yi amfani da ko ka ji haka aljan ba wani ha Allah ya so to irin wannan kaga to sai yake cewa ai a ta sallama barar da alaihi yayi masa sallama ya biyo masa sallama wa alayka wa rahmatullahi wa barakatuh akwai wata mai kotai da aka yi ango mai adama ce kiristan da dai alamtar da gari zuwa na su ta biya mai ta tsaf cewa sai ta adama an makaranta allo ta yi amma kiristan har yanzu kuma tana nan da ranta tsohuwa ce tana nan tana nan a cikin kiristan tanta an gane ku? To ka ce da na a za ta ce? Oke. Bata ma uku matu wanda bi ahu kuma ba ruwan da ba ta goyi abin da za ka gaya ba kaza kaza kaza. Eh gaskiya ce. Eh farar ku. To sai ce ba sallama farar da alaihi wa alaika wa rahmatullahi wa barakatuh fa kana lahu al-gulam wato sai wannan yaron da suke dare sai nau da sirani wannan fa kirka ne fa za mu uku ba fa tabi'a huwa ta da raka uku ba yayi shi sai da yayi shi ga baka ne inna rahmatullahi wa barakatuhu ala almu'minina yace da ramar Allah da da albarka sai yace ba da kai muke wa da mu'minai muke kaji yadda kike eh ya ce yawa ya ce eh don ya salatu ko wani ya yi rafkar ruwa ungo mai yana zana ji wata shekara wani ba Allah Allah ya ji kan zai zo ce sai kaji kajin ne ta wallahi a zana ji yi kazo lokacin ba a da waye wacewa ana zana ji farko sai dai a zana ta a lokaci bai ba ya fito yake wallahi sai kaji kajin ne ta sai dai zo yake a talatin da na yi ɗazu na janye to ka gani zai ce lakin alhamdulillah hayataka haji sai ce sai ne kai addu'a da ran baki ne Allah ya baka tsawon rayuwa wa aksara ma wa aksara ma laka wa waladaka Allah ya baka wato yawan dukiya ya tsara ma yawan dukiya sannan ya baka yawan yaya ba da suka ce duk anan da yana ma bayan ma yana ma alkunya cewa Allah ya sa kafin wannan lokacin ya musulunta yana ganin Allah ya mashi tsawon rayuwa Allah ya zai musulunta shine kawai to kaga wannan yana nuna ma cewa dai me za a zauna da su lafiya ba laifi bane don an ba haihuwa kai ma barka ko tarewa ga shi ba ma haihuwar ba roƙa mai ya Allah ya bashi aya ballantana bayan Allah ya bashi kuma kai man barka ba laifi bane na'am قال حدثنا ابو نعيم تو بلو كاري سبابه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن زرار ابن مورا فيما سكن ثبت في الحديث كما يدرسي بدا ana cewa yana cikin manya-manyan sahabbai shi ne wanda ake cewa tun kafin shekara goma sha biyar da mutuwar da ya je haka kabarinsa kamarin da yake so abin ne shi ya je haka kamarin sa da kansa to kuma kamarin ya ta zama sai da yake karin sai biyar kaga ba shi ke nuna cewa wato dan ka ji wani kabari shi ke nan mutuwa za ta yi ba ya nuna haka mutum ya ce wannan likabarin in nayi magabata da haka shi ba ya nuna haka wa ma tadi ni nafsun bi ayi ardin tamut ba da nake ce ba laifi bane amma baka ma san inda zaka mutu ba ka iya kabar aka kabar ka aka kabar ko nuna gurin da kake so abin ne ka domin an samu daga magabata ko cewa ka nuna inda kake so abin ne ka idan da halin haka to nan fa baya nuna cewa lallai shi abin ne ka nan din domin zai iya yiwa kana Najeriya abin ne ka a Misira an gane ko to kaga tun shekara ta wato ɗari da talatin da ɗari da sha bakwai ya sa ya je haka kabarin sa amma bai mutu ba shi sai ya je a kara ta ɗari da talatin da biyu bayan hijira an gane ko dan har wani abu aka ce yana yi na daban zai je gurin ya zauna ya sauka kai ya soke Qur'ani tunda Allah ya bani sai ya sauka Qur'ani وعن حكيم بن ديلم أنا أبي بوزة أنا أبي موسى الأشعري قال كان اليهود يتعاطسون هنا قال لك أوكي أبوال فبقال سابقه إيه أن سيد بن جبير أنا بن عباس daga sayyid dan jubair shi kuma daga dan abbas kale yace lau kale ni fir'aun da fir'aun zai zo fir'aun annabi Musa ba ba sauran ba yace zai ce ni barakallahu fika in ji wa in ji Abdullahi da Abbaji ke da zai ce da ni Allah ya ma albarka yace qultu ni ma zai rance wa fika kai ma Allah ya ma abin da yake ni in Allah ya maka albarka Allah zai ma albarka ne ba musulmi bane kai to shine Allah ya saka musulunci albarka sai ka kai ma wa fir'aunu kad mata sai ta ba fir'aunu ya mutu ya riga ya mutu misali kaiwa mafika wajen to ka zauna lafiya da arziki ya ga wata fir'auna zai dawo ya ji ce da ni barakallahu fika dan ce wa fika kai ma haka to kaga a ce dan amman mutuwa ka je kai mara abin su na mutuwa ba da irin yaran su ba da yaran da mutum suke yadda ba laifi kai ba cewa Allah ya haɗa shi da yan uwansa zaka ce haka zaka faɗa ha kullum kullum ji da nan malam mai zama shi lako eh to ai na ga wannan yana jin hausa zai gane kawo lakanta ko domin ya san kullum kullum ji da irin wannan ya san me kake nufi eh su jarman dudu amma Allah ya haɗa shi sanu oh sorry please sorry shi kenan haka ake yi oh amma Allah ya ji kansa a rest in peace kai ya kake ba wani rest in peace ai la babu wani jiji ya mutu a harbi babu shi abin da za ka faɗa kawai story please story a ai kuma wanda ka fito da ita fili ita za mu kalla sai dai kawai ka nuna dajin era ne rest in pieces duk da ba zai yarda da kai ba ko kuma misali kana so a ce wato RIP din ka rubuta ba da hannun yawwa ba a zuciyar tauriya kenan tauriya amma maganin barkar a fara domin wani wanda ba wanda fa yawwa wani idan ya gani ai ba zai ba fassara ne kyau ba yawwa tunda abbreviation din mun san gane kawai maganin barkar a fara an gane ko eh wannan yakin naku to sai yake kaga ana shi mutum dailan ana bi da ana bi musa kala kana yahudi yadda aka suna inda nabi sallallahu alaihi wasallam yahuda suna zuwa su zauna gaban annabi ita jiyawa raja an ya kula lahu wai dan yace da su ya rahamukum Allah Allah ya ji kanku faka ne ko shi kuma ya gane idan suka yi tijawa sai ce ya bi kuma Allah ya yi tilu balakum kun ga ya ga ta musu addu'a Allah ya shirye ku ya gyara bayan ku shi ne kenan da musulun da to wannan yayi ya bi kuma Allah wa yusli wa balakum ita din da za a bada wannan hadisin bayan bukari a dabar mubarak Abu Dawud Tirmidhi duk sun kawo haka Imam Al-Hakim da Imam Tahawi da Imam Ahmad a Muslim duk sun kawo hadisin abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah mu daukakin sarki ya yabe mana muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da sobin sa madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon banta Allah ka nuna mana kariya kariya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun masu bukatu na alkhairi masu jarrabawa da neman sana'a da aiki Allah ka taimake su waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga nan wurin kasar ba Allah ya zauna da ita lafiya iyayen ma Allah ya ji kansu da gafara Allah ka ba mu tsawon kwana mai amfani Allahumma aminna fi awtanina wa aslih aimatana wa la ta'murina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عليكم السلام نعم